الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأمير الشاشة بقوة جناب الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكرة بقوة بقوة بقوة عشرين بقوة وانده بقوة شاب بقوة سبتمبر شكرة تدوجي sha uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asfarin albattar fi tafaddi li sahratil asrar na sheikh wahidu abdulsalam bala hafizahullah muna karkashin babin alfarqu baina sihiri wal karamati wal mu'jiza bambancin da ke tsakanin sihiri da karama da mu'jiza bayan da muka gama karanta wannan fasli sai muka ce wannan ainihin fasli shine cikamakin ainihin babukan aqida a cikin wannan littafi abin duk da zai biyo baya matsala ce tsakanin abin da ta shafi likitanci da kuma abin da ya shafi tahzibin nafs addu'o'i da makamantansu shi yasa wannan matsala saboda matsalar karama da mu'jiza da sihiri matsaloli ne waɗanda sun rikide wa wasu mutane sai wasu mutane suke ainihin ɗaukar wannan su bai wancan hukunci su ɗauki wancan su bashi hukuncin wannan shine muka fara ji daga ainihin manya-manyan malamai muka bayyana tsantsar aƙidar mu muka zo da al'aqidatu tahawiyya ta al-imam tahawi sahibul aqidati wa sunna muka ji cewa babu shakka waliyai gaskiya ne kuma waliyan farko a wannan al'umma su ne waliyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da su ilimi ya karantar da su addini wato sahabbai sa'annan waɗanda ke biye da su su ne tabi'ai sa'annan sai ainihin asba'u tabi'ina duk waɗannan muka ce waliyai ne mun yarda da su karamar da ke bayyana a hannunsu muka ce mun yarda da ita shine sai muka zo da wannan littafi a jiya muka fara jin bayanan da shi wannan malami yayi أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي الله يغفر تامشي muka ji inda malam ya saka alamar tambaya cewa ina hukuncin karamomin waliyai malam ya ce karamomin waliyai gaskiya ne to me ce ce ita karaman sai malam ya ce ita ce bayyanar wani abu saɓanin abin da aka saba gani tare da sauran jama'a wanda shi wanda abin ya bayyana a hannun shi babu wani kokari da ya gani da tabbatar da wannan kuma ba al'amarin ya faru bane ta hanyar ƙure sai dai Allah zai gudanar da wannan abu ne a hannun shi ba tare da shi ma ya san abin zai faru ba shi ne aka kawo kisa ashabul kahfi ashabul kahfi ba ainihin wato mukabalanta su aka cewa in ba ga tsoro ba ku kwanta ku baccin shekara ɗari uku da tara ba mukabalanta su aka yi ba abu ne da suka ce bari mu kwanta ni bacci sai bayan shekara ɗari uku da tara za mu tashi ba su dai kawai sun ce bari su kwanta su bacci kafin gari ya yayi Allah ya zartar da wannan bacci sai da suka shekara ɗari uku aka fashe su suka sake baccin shekara ainihin tara sa'annan sai aka ɗauki ransu to yanzu wannan al'amari ne ya faru ba wani ne ne mu kure su ba ba tashi suke suna wa'azi wani ya ce ko ba waliyo bane suka ce mu waliyo ne bari ma ka gani maka bacci na shekara ɗari uku ba matsala ce ainihin ta faru haka siddan suka ce jama'a ku zo mu nuna muku karama ba a'a abu ne ya faru ba tare da su ba sun sani ba to wannan su ne waliyai abin da ya faru tare da su shine karama sa'annan malam alƙalamin shi bai bushe da yake da kuma ashabus sakara ashabus sakara su ne muka fara bayani jiya wasu matasa ne suka yi tafiya ko uku dare ya cin musu hadari ya taso ga su a tsakiyar daji shi ne sai suka shiga cikin wani kogo bayan da suka shiga sai wani ƙaramin dutse ya gangaro daga sama sai toshe ƙofar kogon gari ya waye suna son fitowa babu hali sai suka tsaya suka kira taron gaggawa isu isu ɗaya daga cikinsu ya ce ni abin da nake gani kowa ya dubi aikin da ya aikata tsakanin shi da Allah a rayuwar shi ya daga hannu ya roki Allah albarkacin wannan aiki Allah ya fishe mu halin da muke ciki shine na farko ya shiga ya fita ya tuno cewa yana fifita iyayen shi akan matar shi da kuma kan ƴaƴan shi sakamakon haka sai ya roki Allah cewa wannan fifitawa da yake wa iyayen shi daraja iyayen nan nashi da yake in dai yana saboda Allah ne Allah madaukakin sarki ya karba addu'a su ya buɗe musu halin da suke ciki nan da nan dutse ya matsa amma matsawar da bata isa su samu kasa da za su fita ba wannan ya nuna Allah ya karbi addu'ar shi kenan wannan ya nuna shi bawan Allah ne addu'ar shi ta tabbata to yanzu wannan al'amarin da ya faru gare shi ya faru gare shi ta hanyar shi fasiki ne da mu yare Allah ma tukuna da biyayyar Allah saboda ne Allah ya ce abu iyaye to shi ya bi iyaye yanzu ya bi Allah kenan sakamakon biyayya Allah da ya ta hanyar ainihin bin iyayen shi shine Allah ya karba mishi to yanzu wannan matsalar da ta faru wannan mutum sai ka ce waliyu ne wannan al'amarin da ya faru ta hannun shi sai ka ce ya zama ainihin karama sa'an nan na biyu kuma ya miƙe ya ce shi kuma yana da ɗa ne wadda take ƴar uwar shi wato ƴar uwar shi ce wadda suke kamar ƴan mazazar haka da ubanta da uban shi uwa ɗaya uba ɗaya sai ya fitini da akan ya zina da ita sai ta ƙi ra'an ran nan sai tsananin rayuwa ya mata kunci shine sai ta zo ta ce to yau dai za ta bada kai boriya za ta yadda yau amma ya ɗibi kuɗi ya bata ya ɗibi kuɗi ya bata da ya ɗibi waɗannan maƙudan kuɗi ya bata har ya tuɗe ta tuɗe za su zina sai ta ce ka ji tsoron Allah kar ka ainihin wato sadu da wannan farji ba tare da an halatta maka shi da ma'anar da halaccin sadaki ba shi kenan sai ya tashi ya ji tsoron Allah ya yafe mata kuɗin sai ya roki Allah wannan abu da in yayi saboda Allah ne Allah ya buɗe musu halin da suke ciki ma'ana yanzu wannan mutum gashi fasikanci ya tayar ma amma saboda an ce Allah sai ya ji tsoron Allah to ya zama waliyin Allah ya tashi daga fasiki ya zama waliyin Allah mun fahimci wannan yana roƙon Allah sai Allah ya karɓa to wannan ya nuna karama ce Allah maɗaukacin sarki ya nuna musu ma'ana ka yi addu'a Allah ya karɓa a halin kana bin shi to karama ce a halin kana saban Allah ka roki Allah Allah ya karba ihana ce Allah baya kaunar ka ne yana tunkuɗo maka rabban lahira ne saboda haka mu gane wannan da kyau na uku shi kuma ya ainihin roki Allah da kiyaye amana cewa ainihin yan kwadago sun yi mishi aiki ranan nan da suka yi aikin suka tashi sai wani daga cikin su ya fushi ya tafi bai karɓi kuɗin shi daga baya ya dawo ya ce a taimake shi a biya shi kuɗin shi wannan mutum ya ce ya yi ta kuɗin nan sakamakon haka aka samu garken awaki tumaki shanu garken bayi da abubuwa ga suna da wannan bawan Allah ya zo sai na ce da shi ai duk abin da ka gani din nan duk dukiyar ka ce sai ya ce bawan Allah ka kalli izgilanci sai ya ce a'a ba izgilanci nake maka ba wallahi naka ne duk ka kwashi wannan mutum ya tattara ya kwashi a jiban shi gaba daya sai shi mutum ya ce ya Allah in dai na rike wannan amana saboda kai ne Allah ka buɗe mana halin da muke ciki shikenan sai ainihin kogo ya buɗe sai suka fita to yanzu waɗannan su ne mala yake ishara akan ashabu sakara cewa yanzu waliyai ne waɗannan addu'o'i da Allah ya karɓa musu karama ce ta waliyai to mun yadda da waɗannan mun yadda da irin waɗannan jama'a mun gane wannan da kyau ko kuma wannan ya nuna bin Allah suka yi ai to fa a samu wani fasiki yanzu ya je ya haɗi kwaya a idan ku ya yi zina a idan ku a kawo mishi jaka ya zina da ita a idan ku sai a ga ya roki Allah Allah karɓa sai a ce waliyu ne wai shi yana bin haƙiƙa ne don haka kuka ga ko auren ku wannan abin da ya saɓan Allah ne amma shi yanzu tsantsar biyayya Allah yake mun ga muku dai sirrin abin da suka ce suke nufi ma'ana duk wanda ka ga shehu yana saɓan Allah ma'ana karatun ka ne bai kai da kai kana aiki da karatu ne da ke Qur'ani ko hadisi ko fiqh sai ka shehu ne ba wannan suke amfani da shi ba ya jama'ar musulmi Allah ya kai mu gobe lafiya za mu fito muku da ainihin kasar na wani zirjiki mutumin Nijar wani Sheikh Musa wani zirjiki ne cikakken arne ne da yake tabbatar maka da cewa duk waɗannan abubuwa baki ɗaya matuƙar bin Allah ne ma kai ka zan kana saɓon Allah ma kuma Allah yana biyan maka bukatu Allah ya kai mu lafiya gobe insha Allah mun fahimci wannan da kyau don ka ji daga bakin su ana ganin irin waɗannan abubuwa wato matsalar da take faruwa mu salafiya muna wa'azi muna sawa a kasar muna yaɗawa su kuma galibi ba su cika yaɗawa a kasar ba kuma galibi suna wa'azi ba a cika sauraron su ba sai a ce ai fa albani suna kafirta suwa ne ba ana adalci yadda ake samo namu a kasar a samo nasu a kasar a gwada a ji me suka faɗa mutum ne yake ka samu kwanjiri ka tasa kwanjiri ma'ana kwanjiri irin baho da leburori suke ɗiban siminti da yashi a cikin shi yake ka tasa shi gaba kwana hamsin kana la ilaha illallahu yake billahi lazi la ilaha illahu ya baka ga Allah in baka ga Allah ba ka zo ka ce shi makaryaci to sai ku rinka ɗauko irin abubuwan da suke faɗe sai ku ɗauko irin abin da mu muke faɗi a kansu to sai ku rinka aunawa ma'ana kai ba za ka binciki aikin da 'yan sanda suke yi ba sai ranar da aka zo fashe ɗan kashe aka zo kashe ɗan fashi da makami sai ka ce 'yan sanda na zalim daga mutum ya fashi da makami sai a kama shi a kashe 'yan fashi da makami sai ga dama yau sai su tare hanya sai su kashe mutum ɗari to yau sai aka kama ɗaya daga cikin sai aka zo za a kashe shi sai ka biya na kuka sai ka ce yanzu nan ba za a ji tausayin shi ba a kaninka da Allah kayi adalci to mutane ba kwa yi mana adalci sai yan shi'a su je su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yan ɗariƙa su dubi alqur'ani su musu alkaba'i sai su dubi manyan waliyan Allah irin su Abubakar Siddiq sai su hada su da wasu zindiƙai gashi nan Abdul Wahhab Sha'rani abin da yake nan a cikin littafin su Tabaqatul Kubra shi kenan sai a zo in an yi magana sai a ce kun ji su babajin manya manyan bayin Allah ku je ku ga abin da suka rubuta mana ku je ku ji kuma abubuwan da suke faɗe sannan sai ku auna da abubuwan da muke faɗe yanzu magana da muka faɗi jiya mai tafsirin mizani dan shi'a yayi ya ce mana saboda haka abin da muke cewa shine ku rinka muƙaranar abubuwan da muke faɗi mai tafsirin mizan Allah shiryar da mu muna magana mai tafsirin mizan ku duba magana da yake yace maniyin manzon Allah da ya sadu da Aisha ya zuba mata wannan maniyin sai Allah ya babbaka shi a wuta shikenan wannan magana yanzu ka ji ta madadin da muka ce tafi ka duba tafsirin mizan na NCA sai ka ki zuwa ka duba sai kai sai ka je ka ce yanzu nan duba su albani sun dubi wani babban malami sai a nuna littafin shi sai a ce dubi littafin shi mujalladi saba'in amma sun ce kafiri ne dan Allah yanzu wanda yi wannan aikin shi ne kafiri barnan wannan aikin kake kallo kokon me ke cikin aikin me ke cikin aikin mutum manzon Allah wasa ne manzon Allah a ce saboda kana jin haushin matan manzan Allah in iskancin ka ya tsaya akan matar shi bane amma a ce maniyin da ya sadu da ita ya zuba mata maniyin ma sai ya ci wuta alqadi iyar yana cewa daidai da kan farce in ka soki manzan Allah ka zama kafiri ta ce ana karatu ana ta kafarta musulmi sai ka je ka samu wani arni can gefe guda shi kuma ya kafa wa'azi ya je haɗa kan musulmi Allah ya saka maka da alheri amma su waye musulman da baka haɗa kansu a irin wannan dagwalgwalan za ka ce ka haɗo kan arna da musulmi ka ce za ka haɗa kansu wasu suna kalmar kafir sai ka ce za ka haɗa kansu ma'ana sai ka auri mace sai ta zo maka da ɗan shege da ƴaƴan da ta haifa maka sai a ce duk ƴaƴanka ne waɗannan halan malak a ce za a haɗa kansu duk sai ka karɓa saboda kai ne sunanka mai gida to duk mutumin da ke son a yi haɗin kan musulmi Allah ya saka mai da alheri amma sai an tantance suwaye musulmin tukuna. wane ne ke da'awar musulunci kuma suke kafirci tare da su su tuba daga kafircin su musulunta sannan a haɗa kai in ba haka ba mu muka fara wa'azi irin wannan ba tafi ka karanta iya usunna na shehu usman wani karanta littafin nurul albab karanta tamyizul muslimina tamyizul muslimina min al kafirin duk shehu usman ya rubuta ai ka yadda da shehu usman amma cewa yayi mutanen ƙasa hausa yake kashe uku ne masu sallah suna azumi ce kashe uku ne yace akwai waɗanda suke musulmi ne aiki suke da musulunci tsantsa yace waɗannan musulmi ne ba a faɗin komai akan su sai alheri akwai waɗanda suke musulmi ne suna cuɗa da abubuwa na al'adu yace waɗannan sai a kira su ƴan al'ada yace akwai waɗanda suke musulmi ne suna cuɗawa da abubuwa waɗanda suke kafirci ne yace waɗannan mutane kafirai ne hukuncin musulunci ba dana akan su in baka san su ba sai ya fara lissafo maka yace na daga cikin su waɗanda suke yanka wa aljanu ko su kama kaji su je su ɗaure a mararraba kan hanya ko su je su ɗibi sadaka su aje a wuri kaza sai ce wannan ka ganki to arne ne hukuncin musulunci baya gudana a kan shi da sallaci da azumin shi da komai nashi bai da amfani ma'ana suna sallah suna azumi shehu usmana an ta kasa hausa ya ce kafirai ne mu muka fara wa irin wani kuma an taɓa samun wani cikin waɗannan yan bid'a tun 1984 yau shekara goma sha biyar aka yi hira da shi a gidan rediyon najeriya na kaduna ɗaya daga cikin shehunan najeriya ya zo na suka yan izala suna kafarta musulmi kaza kaza kaza kaza kaza sai da yace ko da ita kuma in mun duba aikin da yan izala suke yi wallahi ba su taka farcen shehu usman ba a to me yasa ake yaban shehu usman ake zagin yan izala kashi suka yi oka akan gado ma'ana wajibi ne dukkan wanda zai yabi shehu usman dan fodiyo tabbatar da cewa ya yabi duk wanda ke wa'azi irin na alkur'ani da sunna dan irin tafiya ɗaya ku je ku karanta littafin nurul albabi ku ga yadda shehu usmanu mutane suna sallah suna azumi duk da ya gama sai dawo kan sarakuna kuma ya rinka lissafa su ɗaya bayan ɗaya ya sa littafin bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa wujubi nasbil imani wa iqamatil jihadi ya rinka kamo sunan sarakuna ɗaya bayan ɗaya ya ce yi aikin hajji yana sallah yana azumi da masallaci kofar gidansa amma kafiri ne ku je ku karanta ƙararren rinka faɗin suna da muka sanya karatun littafin a garin nan yau wajen shekara takwas ko tara da suka wuce duk garin nan sai da ya ruɗe sarakunan hankalin ya tashi an ce to albani kuma da asubahi yake fara zagin sarakuna muka ce littafin shehu usmanu ne kuma ko ba a san waliye kuma karamar waliye ce ake ɗiba tabarriki ne ai tabarriki ne kwarai da gaske to shi ne waɗannan kenan sa'annan sai ce wa juraijun rahib da kuma juraij wani rahibi ne wani mai ibada ne juraiju hadisi ne cikin bukhari da muslim ainihin matsala ce ta faru bawan allah ne mai ibada ya je na ibada shi kenan sai yahudawa da yake cikin su yake banin isra'ila sai suka ce yanzu nan jirai yana son ya nuna mana ya fi mu tsoron Allah ne ya je ya yi masallaci a dawa yana bauta Allah yaya za a yi a fitine shi ka sani duk inda yan iska suke haka suke in suka ga wani na ibada fatan da suke yaya za a yi shi ma ya zama dan iska ba sa tunanin wai su su shirye su bi su a'a yaya za a yi shi ma ya dawo cikin su to in ya ki dawowa cikin su to yaya za a yi a ɓata sunan shi a daina ganin shi yana da mutunci a kansu shine sai suka yi taro wata karuwa cikin waɗanda suka halarci taron sai ta ce ita duk abin mata matsala a hannunta shi kenan ta je ta kai kanta ga jiraiju jiraiju bai ɗaga sala bai je ta ba sai zama jikin masallacin jiraiju a wani tsako ne mai kiwon awaki sai ta je sai ta magariba na yi sai ta ado jambaki ne wane ne wane ne ta yi ado tas sai ta wuce jama'a na hira wance kuma sai ina sai ta ce ina kuka gana ni a ce wurin jiraiju eh a'a to malaman kuma yaya ka baka ba shi kenan sai nan da nan ciki ya faru ciki na faruwa sai aka ce da ita wane ne ya miki ciki ta ce ina kuka ga ina zuwa aka ce ran girai ya ce to suka ce to shi kenan fa aka je ashe wannan mai kiwon awaki take kai kanta gare shi mai kiwon awaki ya gama kiwon awakin shi almuru ta yi sai zo ya zuba awakin shi gindin masallacin jiraidu sai ya kwanta da dare ya yi sai ta taho gurin shi babu wanda zai san ba wurin jiraiji take tahowa ba tunda jiraiji aka sani da masallacin shi kadai a tsakiyar daji to shi kenan da matsala ta zo ta faru shi kenan ashe asalin al'amarin da ya faru jiraiji din nan yana cikin ibada sai ya zan ibadar yake amma bai kware game da ilimi ba don haka aka ce rahibi mai ibada ne ibadar yake bai kware da ilimi ba yana sallar nafila uwarki ta zo ta kira shi to abin da yake wajibi akan shi yanke sallar ya amsa kiran dan kiran a lokacin ya fi karfin sallar tunda sallar nafila ce amsa kiran farilla ne sai ainihin kasa fahimta haka sai roki Allah sai ji zuciyar shi ta natsuwa sai ci gaba da sallah uwar ce daya biyu uku haka shikenan ta sake dawowa ta sake dawowa sai ta bakar magana ta ce ya Allah wannan ɗana ni na haife shi kuma ya zo haka Allah kar ka ɗauki ranki sai ka haɗa shi da karuwai sun musu musu sharri masoyan wannan magana juraidu ashe ya ji ta amma yana sallah shikenan wa wannan matsala da ta faru aka zo aka ɗibo jahilan gari suka ɗibo makamai iri-iri dama duk inda aka ce kai mai mutunci ne malami ne kai dan siyasa ne kai sarki ne kai mukami kake da shi ka tabbatar jama'a suna nan suna jin haushinka kullum fata ake yaya za a yi bala'i kaza ya fada wa kansila kaza ko ciyaman kaza ko gwamna kaza ko wane da ya kada wane ƙuri'a a kaza wane malami ya za a yi bala'i kaza ya fada miki wane mai sarauta ya za a yi bala'i kaza ya fada mai to ana cewa yau ga ɗaya daga cikin irin wannan bala'i kaza ya fada miki to wani ya sadaukar da rayuwar shi kenan a nan shi zai sadaukar da rayuwar shi don ya ta yawo yaɗa labari to su waɗannan cewa aka yi ku zo mu je yau za a rusa masallacin jiraiji shi kenan aka taho da makamai ana zuwa masallacin jiraiji aka yi magana jiraiji bai amsa ba sallah yake shi ibada kaɗai ya tafa da aka sake kira yana sallah kira yana sallah aka ce jiraijin da uwarsa ta kira shi bai amsa ma balle mutanen gari a rushe masallacin yana ciki ya ji an fara dukan masallaci duk nan da nan sai salamu alaikum abubuwa nan da nan lafiya suka jawo shi suka mai dukan tsiya yake me ya faru suka dubi wannan mata ta haife suka ce wannan jaririya aka yi to sai ya tuno waccan magana da uwarki ta gaya mishi sai ce aje a kira uwarki sai aka je aka kira uwarki uwar tana zuwa sai ce ke kika baka a ce na shiga wannan halin sai ki sake addu'a alheri in fita shikenan tace Allah ka fice shi shikenan ba sai ta ja ku wallahu ba uwarka in tace tafi ka gani billahi lazi duk abin da zaka gani mugun abu za ka gani in tace Allah ya isa ko tace af haba da ni kake yi wallahi ka dawo ku yi sulhu ka dawo ku yi sulhu ta fi karfin ka ja da ita to wannan juraiju nan da nan uwar tana roƙon Allah sai ta ce sallah yace a miƙo jaririn ana miƙo jaririn sai ya tsikari cikin jaririn yace kai man aboka ya babu kai jariri wai ubanka nan da nan jariri ya buɗe baki yace ra'il ghanam mai kiwon awaki to shi kenan sai ya miƙa masa ɗansa sai kuma aka da ana sumbatta shi ana ɗiban tabarriki ana shafa shi ana cin riga shi ana abubuwa na neman albarka to shi ne wannan juraiju waliyi ne ka gan shi abin da ya faru a hannunsa har ya yi istinfaƙin jaririn jaririn kuma ya magana ya nemi jaririn ya magana ai ba wai Allah ne mai wahayi cewa in yi magana da jaririn jaririn ne shi saboda ya san tsakanin shi da Allah shi zuciya shi na da kyau ai ya san ba a magana da jariri amma yana cikin cikin shi yace waye ubanka kamar yanzu ka dubi hular kanka ana rikici ka ce ke waye ya mallake ki ta buɗe baki ta ce kai misali kaga ba kana da tabbas akan za ta yi magana amma saboda amincewa da kai da Allah ta san akwai kyautatawa tsakanin kai da Allah shine wannan to wannan waliyi kenan dama annabi ne yake jarirai uku ne suka yi magana a cikin tsimman goyo sai ya kawo Isa dan Maryam sa'annan ya kawo wannan jinjirin Juraidu sa'annan sai kuma yake sai wata mace da ta rungumo ɗanta tana tafiya tana ba shi nono tana cikin bashi nono sai ga wani babban mutum ya zo ya wuce a katon abin hawa kamar yanzu ka ce katuwan marsan ko jib ko wane sai ta ce o Allah ka sa ɗana in ya girma ya zama haka yaro sai ya fizge bakin shi daga kan nono yake Allah ka kame da ni haka can sai ga kuma wata baiwa an taso ta gaba ana jibgarta ana duka ana ta yi zina ta yi sata ita kuma tana hasbi Allah wa ni'mal wakili na dogara ga Allah Allah ne wakili ne shi kenan sai uwar ta ce o Allah kar ka sa ɗana in ya girma ya zama haka yaro ya fijje kan nono ya harari uwar ya ce Allah ka sa in zama haka sai annabi ya ce to nan take fa sai kuma bayayya jayayya tsakanin ɗan da uwar sai ce sai wani irin ɗa ne na ce Allah ya sa ka zama babban mutum ka ce a na ce Allah ya sa ka ka zama irin wannan da ake dukanta ka ce Allah ya sa ka zama irin ta sai ce wancan da kika gani dukiyar haramun ke ɗibo ya tattaro kike mun fatan in na girma in tara dukiya haramun haka shi ne nake kada Allah ya karbi addu'a ki akai wannan da kika ga ana dukanta ta yi zina ta yi fata barrantacciya ce ba ta yi ba kazafi akai mata shi ne nake fatan nima ina girma in zama barrantacce shi ne annabi yake waɗannan su uku su ne suka yi magana suna cikin tsumman goyo ina fatan mun gane hadisin su yana nan cikin ainihin bukhari da muslim muslim ya fi ruwaito wannan riwaya cikakkiya to shi ne sai shi malamin mai wannan littafi da ya buga mana misali da kissa ashabu tahfi da ashabu sakhara da kuma juraydun rahi sai yace wa kulluha duk waɗannan mu'jizozi da suka faru waɗannan karamomi da suka faru mu'jizatun li anbiya'ihim mu'jizar annabawansu ce in aka ce wannan ɗalibinka ne ka karantar da shi a firamare da aka zo kuma entrance sai na ɗaya shin aikin nan nawaye na kai ne class teacher duk wannan karamomi da waɗannan waliyai suka samu ba sun same ta ba ne sai don biyayyar da suke wa annabawansu don haka sai ta zama su karama ce gare su amma mu'jiza ce ga annabawansu ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم idan haka sai zama karama a cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi yawa kuma ta fi girma waliyai a cikin al'umma annabi sun fi yawa kuma sun fi girman daraja me yasa li izami mu'jizati nabiyyiha saboda girman mu'jizar annabin wannan al'umma wa karamatihi da kuma darajar shi alallahi azza wa jalla a wurin Allah mai buwa da ɗaukaka girman karama alqur'ani bibi alqur'ani duk wata mu'jiza da kasan Allah bai wani annabi to Allah ya tattara wannan mu'jiza tana nan cikin alqur'ani sannan ya ɗauka ya ba annabi da ƙari dan haka annabi ya fi dukkan annabawa daraja mu'jizar shi ta fi dukkan mu'jizar annabawa to dan haka waliyan al'umma shi sun fi daraja sun fi yawa karamar su ta fi girma ta fi daraja فصلوات الله عليه في الآخرة والأولى يمشي كما وقع لأبي بكر في أيام الردة كما يبدأ كرامة تفارج سيدنا أبو بكر ألوك سند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أكنت أبو بكر يزم خليفة في متاني سكزو سكي تردة سكي تردة suka ce ai inda addinin gaskiya ne yau za a ce wanda Allah ya aiko kuma ya kwanta ya mutu wai su ma'aunin da suka auna da shi kenan shi kenan da mas'ala ce mas'ala ta yadda abubakar ya kulla yaƙi a kansu aka karkashe waɗanda suka tabbata a kan riddar waɗanda kuma suka ainihin fahimta suka dawo suka karɓi addinin musulunci yanzu wannan taimako da Allah ya wa sayyidina abubakar mu'jiza ce karama ce ga ainihin sayyidina abubakar domin Allah karrama shi ne in ba don haka ba Allah ba zai ba shi nasara akan waɗannan dubunnan mutane da suka riga suka ba addini ba ina fatan mun gane sai ce wa kanida'i umara lisariyata wa huwa alal minbari fa ablaghahu wa huwa fi sham haka kuma kamar kiran da sayyidina umar yayi wani kwamandan yakin shi ranar juma'a sayyidina umar yana cikin huduba a madina sai aka ji yana ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal har sau uku yana kai sariya kauce dutse kauce dutse kauce dutse yana cikin hudu ba sai kuma yi gaba da hudu bai kace lafiya sai da waɗannan kwamandoji suka dawo umar ya naɗa kwamandoji ya naɗa sojoji ne sun tafi su je su yaƙi a ƙasar sha da suka je yaƙin nan sai kafirai sai suka ainihin tirsasa su suka tunkuɗo su har suka dawo da su bayan gari sai waɗannan sahabbai sai suka je sai suka faffake a gindin dutse haka sai kafiran sai suka koma ta bayan dutsen sai suke kokarin su wurgo ainihin wani katon dutse ya faɗo ƙasa ya danne shi wannan kwamandan yaƙi to daidai inda aka aje daidai inda kwamandan yaƙi yake tsaye za a turo dutsen umar yana kan mimbari a madina sai allah ya buɗe abin sai nuna mai ƙarara shine sai rinka tsawa yana kai sariya ta kauce dutse kauce dutse kamar a ce kana nan zariya kana huɗuba a cikin masallacin juma'a sai kaga wani da ke mai duguri da shi za a kace sai kace kauce kauce kauce shi sa ya sai sauri yace sai ne sauri na ja da baya sai na hada jikina da dutsen sai wancan dutsen da aka je hoto ya faɗo daidai inda shi sa ya kauce ma'ana sayyidina Umar kaga wannan menene Allah ya miki karama kenan to ta zama kuma mu'jiza ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta faru akan shi akan ainihin sahabinci Hubayb bin al-Ansari Hubayb al-Ansari aka tafi yaƙi da aka tafi yaƙi sai kawai suna zuwa wani wuri sai kafirai sai suka musu muhafara suka kare suka kare suka hau kan dutse da suka hau kan dutse kafiran nan suka ce mun ba ku amana ku sakko in ko ba ku sakko ba to za mu sargafa igiya mu jawo ku ɗaiɗai da ɗaiɗai za mu muku yankan wulaƙi wasu suka ta sakkowa ana kashe su suna sakkowa ana kashe su sai wani wasu daga cikin sai suka ce wallahi ba za mu bai wa kafiri amana ba suka ce ai ga irin cin amanan nan ga ƴan uwanmu ana jan su a ƙasa ana kashe to waɗannan guda uku sai aka sargafa igiya aka kamo su ɗaya ita shi kam ba za a sargafa mai igiya a jaki kafirai su jaki ba sai dai a kashe shi anan ko kuma a kai gawar shi ne suka buge shi nan take ya mutu sahabi ne saura guda biyu sai aka tafi da su kasar maka aka kai su kasuwar bayi za a ciyar da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya nuna manzon Allah halin da suke manzon Allah yana Madina Allah ya nuna mai da halin da sahabban su suke shi ne sai ya rinka zama yana kuka yana faɗa wa sahabbai ga halin da sahabbai na ke ciki ga halin da jama'a ke ciki har da aka je aka sai da su sai wasu jama'a waɗanda shi Hubaibu ya kashe ubansu a lokacin yakin Badar ubansu kafin ne to shi Hubaibu shi ya kashe da suka je kasuwar bayi suka gan shi suka ce madalla wannan ya kashe ubanmu yau gashi za a sai da shi a matsayin bawa sai suka haɗa kuɗi suka ce suka je suka aje shi a ainihin farfajiyar kofar gidan sai suka sa rana ba su kashe da suka sa rana ba su kashe shi ke tunda sun san ba a kisan kai a Makka sai suka ainihin fita da shi wajen harami da suka fita da shi wajen harami suka ba shi rezaye aski ya gyara fuska ya ce su ba shi dama ya kula raka aji yana kula raka aji shi ne sai ya ce ba dan tsoron kar ku ce tsoron mutuwa ba ce da na roƙe ku ku bani arzikin ƙara ku min arzikin ƙara raka aji ya ce amma bismillah aka ce shi ya sunnanta in har za a kashe ka in kana da hali to kai raka aji ta zama ita ce daga ita sai mutuwa to shi ne Khubaybun al-Ansari sai roƙi Allah Allah maɗaukacin sarki ya nuna manzon Allah halin da yake ciki shine sai suka samo reza suna tsaga jikinsu haka a sai su tsaga sai su yanzu ya kake ji da Muhammadu ake wa haka sai ki hashahu Allahu an zalika Allah ya tsara annabi daga wannan halin yace tsaya ba na son in ji ta taka shi a wannan halin da yake shine sai zai yana rera waka yana ainihin rera waka dangane da wannan ainihin kisa da za su mishi yace ilallahi ashku ghurbati ba'da qurbati da Allah nake kai bakin ciki na da wannan mugun hali da na samu kaina walastu ubali hina uqtalu muslima على أي شك كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال كل ممزعي yake ban damu ba in dai kashe ni da za'a tun da dai za a kashe ni da imani da Allah to ban damu da dama zan faɗi da hagu zan faɗi tun da dai na san ina fatan in faɗi ne a hannun Allah to Khudayb bin al-Ansari kenan wannan mutum Allah ya nuna wa ainihin annabi mu'jiza akan shi ne annabi yana hangen abin da ake mai yana zaune yana kuka yana gani yana cewa ga abin da suke mai ga abin da suke mai kamar kai ka sa talabijin kana kallo ana yin live a Saudiya ko CNN ko menene to haka Allah ya rinka nuna annabi to shi kuma Hudayba al-Ansari yar wannan mutumin da ya kace ita ta zo tana ba da labari lokacin da ta musulunta ta ce ban taɓa ganin mutumin kirki mutumin alheri irin Hudayba ba ta ce yana nan ɗaure a ƙofar gidanmu mun hana shi abinci mun hana shi ruwan sha sai yanzu in same shi yana cin inabi ko ba cin inabi bane ga inabin shi dama da shi yana zaune a daure yana cin abinci kuma su sun hana shi abinci kuma ga abinci ya samu Allah ya kawo miki karama kenan ko karama waliyo to kun ji waliyan gaskiya kenan da an ce dalili sai kace bukhari yana cikin bukhari karama waliyo kenan amma kawai wani ya tashi ya yi ta tsuniya ya ce ya yi mafarki a wannan fasto kenan fasto kenan ku je ku fito su abin da suke kenan fasto sai kira ka da safe ya ce jiya na yi mafarki kaza kaza kaza kaza zai faru Allah ya gaya mini kaza haka zai ce Allah ya gaya miki kaza a kanka wannan ɗabi'a ce suka yi masu kawo musulunci in hadisi suka ce ba su yarda ba Allah ya shiryar da mu shi ne ya sake cewa wa ka kitabatihi ila nail misra haka kuma kamar rubuta takarda da sayyidina Umar ya zuwa ga ainihin kogin ƙasar Masar fajara sai shi kogin ya ci gaba da gudu da izinin Allah wato matsala ce ta faru
akwai sahabi mai suna amru dan as amru dan as tsohon farke ne dan kasuwa ne da ke ɗiban kaya tun daga masa yana kaiwa ƙasar masar ya ya ɗibo kaya daga ƙasar masar ya kawo ƙasar makka haka yake rayuwar shi har aka zo a musulunci ya musulunta da ya musulunta sai ya bai wa sayyidina umar labari bayan annabi ya rasu abubakar ya rasu sai ya ce ƙasar masar mutane ne masu son alheri ina ba da shawarar ka tura ni in je in musu wa'azi in kai musu musulunci shi kenan aka tura shi je kai musu musulunci suka musulunta da suka musulunta sai suka ce to amma gaskiya muna da matsala duk shekara wannan kogi da ya ratsa ƙasar masar to zai yi ambaliya ya ci jama'a sai an samu budurwa lafiyayyen budurwa wadda ɗa namiji bai santa ba an ainihin yanka wannan kogi ya sha jini sannan sai ya kyale duk shekara haka muke shi ne shi gwamna amur dan as ya rubuta zuwa ga shugaban ƙasa sayyidina umar dan kai daɗe ga matsalar da take faruwa sayyidina umar sai ya ainihin ɗauki alƙalami da takarda sai rubuta bismillahir rahmanir rahim bayan haka wannan kogi idan da kanka kake gudana to ka ci gaba da duk abin da kake karka fasa idan ku Allah ke gudanar da kai to Allah ya gudanar da kai yadda ba za ka sake kashe wani rai ba shikenan yace in an je a cewa amru dan as ya saka wannan ainihin wasiƙa a cikin kogin yana zuwa sai ɗauka ya saka shikenan kogin tun daga sannan bai sake ambaliya ba kaga wannan karama ce ta faru da sayyidina umar وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم كما كما wani mutum mai suna ainihin wato ala'u dan alhadrami shi kuma ainihin wato abin nan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah sai ya nada shi ya tafi ainihin kasar Bahrain to da ya tafi waje zai yi ainihin kasar Rom da an taba nada shi afwan ya shugabanci kasar Bahrain ya je kamar musu gwamnan wucin gadi ko kantoma to a zamanin sayyidina ainihin Umar sai sayyidina Umar ya ainihin wato dora shi ya tura shi akan ya je ya yaki mutanen ainihin wato kasar Rom kasar Italy ya tafi sai ya je sai ya ga teku ya sha makance tsakanin shi da shi da jama'a shi ba damar yadda zai iya ketara shi ba kasar shikenan sai ya roki Allah sai Allah madaukakin sarki ya mai da wannan teku sai rantsan dauri sai suka taka suka haye in ka taka suka haye suka zo sun gama cin yaki kuma gashi kogi ya zo teku ta sake mamayewa suka sake addu'a suka sake taka suka ketara aka ce ko ɗigar ruwa ba a gani a kofatan dokin wani daga cikin su duk waɗannan maganganu bayan sun zo a hadisai da dama kuma in ka je ka karanta albidaya wa nihaya da ainihin tafan ibn taymiya da zamu zo mu gabatar akan ainihin bayani dangane da kissoshin waliyan gaskiya da na ƙarya zaka zo ka ji insha Allah ta'ala sannan ya sake cewa wa ka salati abu muslimin khawlani fin narin lati auqada halahu al-aswad al-ansi aka samu wani aswad al-ansi da sai yi da'awar shi ma annabi ne Allah ne mai wahayi shikenan sai aka tura ainihin abu muslim al-khawlani wani babban malami ne cikin tabi'ai ya tafi ya je ainihin ya mukabalance shi da ya je mukabalanta shi shine sai wannan annabin ƙarya ya hura wuta da ya hura wuta sai ainihin ya ce shi wannan malami ya shiga wannan malami sai ainihin ya tashi gadan gadan ya je shiga wutar kawai yana shiga sai ya kabbarta sallah ya sallah wutar tana ci tana balbala ya idar da sallah ya taso yace sai ne kuma to wannan annabin ƙarya sai ya ruɗe sai ya sallame su ya ga to waɗannan lallai taɓa su mas'ala ce to da aka zo ga ya sayyidina Umar shine sayyidina Umar sai yake cewa na gode Allah da Allah bai ɗauki raina ba sai da ya nuna min karamar wani mutum daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ainihin aka jefa Ibrahim a wuta wuta bata ci shi ba aka sa wannan mutum a wuta wuta bata ci shi ba to yace wa ghairu zalik kai da ma waɗansu haka mimma waqa li kafirin minhum wanda mu'jizozi karamomi da yawa sun faru da dama daga cikin sahabbai fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ba'da asr sahaba wa tabi'ina da kuma bayan zamanin sahabbai da tabi'ai lahum bi ihsanin wato waɗanda suka biyo sahabbai da kyautatawa duk waɗannan abubuwa sun faru gare su wa man ba'dahum har da waɗanda suka zo bayan su ilal an har zuwa yanzu dan kar ku ɗauka wai yanzu karama ba za ta faru ba ga wasu bayan Allah can a ƙasar Afghanistan da suka yi ta yaƙi Allah ya nuna karama a hannunsu jiragen sama ake zuwa da jiragen yaƙi za a yaƙe su su kuma ba abin da suka mallaka a duniya a lokacin sai dutse amma jirgin saman in yazo sai su ɓoye cikin ainihin duwatsu in suka ɓoye cikin duwatsu jirgin saman na girma sai su ɗauko ƙananan duwatsu suna jirgin jifan jirgin sama amma sai ya faɗo da haka suka mallaki tankokin yaƙi da dama suka mallaki ainihin jiragen yaƙi da dama wani daga cikinsu da muka yi hira da shi a jami'ar islamiyya ya ce ɗan afghanistan ne ya ce abin mamaki za su zo da ainihin bindigogi waɗanda bindigogi ne na harbin nesa in suka taɗe bindigogin suka harba sai su ki samun mu sai bindigogin su ki tashi yace mun kuma ƙananan bindigogi ne na harbin kusa don haka sai su ta harbawa su ta harbawa sai bindigogin su su ki tashi to bindigogin dama nesa suke harbi rokoki ne da sauransu da makamantan haka yace don haka in sun ki tashi mu kuma sai mu taho da namu na kusa mu harbe su sai mu karbe nasu muna karba mu kuma muka je muka shirya su muka harbi sai su ainihin tashi kaga duk karama ce Allah ya nuna musu wannan to wannan tana iya faruwa har yanzu din nan abin da da ake so ka gane in mutum ya zo da irin wannan sai ka dubi dama alkawari ya zai zo ya nuna maka sai ka ce to makaryaci ne dama cewa ya bari gobe karfe bakwai a haɗa nan zan nuna maka karama an ce maka mu makaryata ne sai a ce makaryaci ne tun kan ka nuna kai tun da alkawari ya yi ɗaya kenan ko kuma mas'ala te mas'ala haka siddan sai a ga abin ya faru ba tare da ya faɗa ba sai ka dube shi ya yake tsakanin shi da Allah yana bin Allah sai ka ga zunzurutun mabiyin Allah ne sai ka ce wali ne abin da ya faru gare shi karama ce a amma barnaci ne fasiki sai ka ce wannan mutumin ainihin ba karama ba ce ihana ce wannan su ne ma'aunai da ake ganewa don haka har yanzu abin zai faru don haka malam ya ce wa ila yawmil qiyama har kuma kiyama ta tashi wa kullu hasil haqiqati mu'jizatun li nabiyina sallallahu alaihi wasallam yace duk waɗannan abubuwan a haƙiƙanin al'amari wallahi mu'jizojin annabin mu ne sallallahu alaihi wasallama li'annahum domin su waɗannan mutane inna ma nalu zalika bi mutaba'atihi sun samu waɗannan darajoji ne saboda biyayyar da suke wa ma'aiki fa in ittafaqa shay'un min al-khawariqi malam yace in aka samu wani abu na ainihin wato sabanin al'ada ya faru ga wani لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم ga wanda ba bin annabi yake ba to wannan fahiyar fitina fitina ce dan zaka ga mutane na taɓata sakamakon haka da an zo an ce ai ga wani yayi kaza yayi kaza sai ga mutane suna ta turere ne ya wurin to kaga ya zama fitina ga mutane wa shu'uza sannan wannan abu damfara ce la karama ba karama ba ce walaysa man ittafaqat lahu min awliya'ir rahmani wannan mutum da haka ta faru gare shi kaka ce yana daga cikin masoya Allah mai rahama bal min awliya shaytani sai dai a ce yana daga cikin waliyan shaytan wal iyadu billahi Allah ya tsare mu kun ji abin da muka karanto muku daga cikin ainihin shafi na 50 da 251 zuwa 252 daga cikin wannan littafi a alamu sunnatul manshura na itikadin ta'ifatul mansura na ainihin hafizul hakami yana da littafi sunnamul wusul ila ilmil usul waƙe ne akan aqidar salaf yazo kuma yayi sharhin abin shi a cikin mujalladi biyu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to yanzu in ke daga daga kuma sai a koma wa su malam Abdulrahman ne ahalari mai ahalari babban mutum ne mai aqidar salaf ya ta bugawa da ɗan bid'a masu da'awa ainihin irin wannan albarka da da'awar karama da sauransu sai ya kai ya zo ya rubuta littafi wanda yake waƙe ne cike da ainihin raddi akan waɗannan to wasu baututtuka ne kwaya hudu kawai nake son karanto maka daga cikin abubuwan da yake a cikin wannan littafi yake cewa wa alam bi anna al khariq ar rabbani la tabi'u sunnati wal qur'ani wal farqu bayna al ismi was sawabi yu'rafu bis sunnati wal kitabi والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها والشرع نور الحق منه قد بدا وانفجرت منه ينابيع الهدى كوني أهل لمن ينامون مكة يا أكي أنا غاني وأنا ولي وأنا بولي با yace wa'alam ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare bi annal khariqar rabbani duk mutumin da aka ga wani abu ya faru gare shi sabanin na ɗabi'a in dai shi wannan mutum na Allah ne to la tabi'u sunnati wal qur'ani lallai za a same shi mabiyan sunna ne da alqur'ani ma'auni na farko kenan mabiyin sunna ne mabiyin qur'ani sai aka ga kaza ya faru sai a ce wali ne shi abin kuma da ya faru karama ce sai ce wal farqu bainal iski was sawabi bambancin da ke tsakanin makaryaci da wanda yake mai gaskiya yu'rafu bis sunnati wal kitabi ana iya ganewa ne ta hanyar wani na bin qur'ani da sunna abin ya faru sai a ce karama shi ya zama wali wani mai sabawa alqur'ani da sunna ne abin ya zama ihana wulakanci Allah ya mishi al'amarin da ya faru gare shi kenan shi kuma sai a ce ainihin wannan mutum makaryaci ne sai ce wa shar'u mizanul umuri kulliha yace ita shari'ar musulunci ita ce ma'aunin al'amura duk baki ɗayansu su wa shahidun li far'iha wa asliha kuma shari'ar musulunci ita ce shaida ga dukkan reshe da asarin al'amari din da aka samu rikici a reshen al'amari ne kamar fiqh to qur'ani da hadisi ya zama shine ma'auni din da aka samu ga asali kamar irin wannan a ce wani ba wani bane sai a ce to a duba a ga yana bin Allah da yana bi abin da ya faru gare sai a ce to wannan ya zama karama a bai bin Allah shikenan sai a ce wannan ba karama bace sai ce wa shar'u nurul haqqi min muqaddada yace ita shari'ar musulunci ita ce haske ga gaskiya domin ainihin wato shi hasken yana tasowa ne yana fitowa ne daga shari'a din wan fajarat minhu yanadi'ul huda sannan mabubbugar shari'a gaba ɗaya to tana fitowa ne daga shari'a abinda wannan malam Abdulrahman al-Akhbari yake nuna maka shine yana nuna maka duk inda aka samu da'awar karama sai ka ga wannan mutum yana bin alqur'ani da sunna eh to wali ne karama ce ta faru gare shi baya bin shi kenan muna son mu tabbatar maka ne da cewa wannan ijma'i ne na al'ummar musulunci amma wasu ne aka samu kawai suka taso suna saɓon Allah suna kece raini amma malam Abdulrahman ainihin sai ya kawo tarihin su aljauzi Abdulrahman ibn Jauzi a cikin talbisi Iblis yace sufancin nan asali mutanen kirki ne suke yi to mutanen kirkin nan sai suka ƙetare haddi su zauna ba cin daɗi ba shan daɗi ba kwanciya wuri mai daɗi sai rayuwa ta kunci gare su da rayuwa ta kunci gare su sai suka ƙara kuntata wa kansu yace sai kaga sun je sun ɗauki toka suna lasa ita suke ci in za su sha ruwa sai su je su ɗibi ruwan kwatami sai su sha yace to da rayuwa ta kuntata gare su to duk sanda ka cutar da rayuwa in ta juyo to sai kuma ta rikide maka duk sanda ka ƙetare haddi ga abin da yake ɗabi'a ko turatiya suka yi kan never cheat nature and go free ba ka taɓa cutar da ɗabi'a ka kuma ka zauna lafiya in ka ƙi cin abinci da safe da rana da daddare ka kwana ka kwana biyar ba ka cin abinci in ka zo cin abinci sai ka yi cici na hauka to haka al'amarin ne yake da suka gama cutar da ɗabi'a su ba sa aure ba sa sha ba sa cin mai daɗi haka cikin wahala to sai suka ce to ya kamata a ɗan samu wasu ƴan kaɗe-kaɗe da za a ɗan rinƙa yi don kwakwalwa ta rinka sararawa shine sai suka kawo mandiri ya ka ce a rinka kada mandiri don kwakwalwa ta rinka sararawa to amma tun da su malamai ne masu ibada ne a masallaci ne to ka a kada mandiri a waka aka karanta aka kada mandiri sai a karanta qur'ani sai shehu usman ya ce waɗannan arna ne karanta nurul albabi shehu usman ne ya rubuta fa wali ne ko ka baka yadda da wali ba shehu usman ne yake duk mutumin da ya buga mandiri ya karanta qur'ani ya zama arni shehu usman ne ya faɗi ya ce hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a kan shi ka je ka karanta littafin nurul albab suna nan a wannan halin sai kuma suka ce to tun da haka ne a samu kuma yadda rayuwa za ta sarara ka rinka shiga cikin gaibuba ma'ana ya za ka yi hankalinka ya dan gushe ka ji ka natsu sai suka ce to su dan rinka ainihin haɗiyar kwaya ko kuma suna busa ganye shine sai suka samu ganyen kat kat daga ƙasar maghrib ƙasar algeria kamar darbejiya yake in ka je kasar algeria mauritania kasar tunisia za ka gan shi sai ka same shi kamar ganyen darbejiya in ka zo kana ci sai ga bakin ka na yanki yana kumfa can sai ka ji ka bugu za ka ga har littafi malamai suka rubuta alfatwa fi hukumi akalil qat fatawa game da hukuncin cin kat ganye ne kamar darbejiya amma ba darbejiya ba ce kana ci kana ci sai ka bugu shikenan na ɗaya za ka bugu zai fitar da kai daga duk wani tunanin abin da ya dame ka tunda ka fita daga wannan duniya ta mutane kai kuma baka kai lahira ba na biyu za ka daina sha'awar mata haka siddan sai ka ji mani yana zirara a jikinka to shi kenan sai suka ce to a rinka cin wannan to in suka ci wannan kat suka bugu sai su zauna sai su ce to yanzu suna cikin alhabaratun rabbaniya yanzu sun shiga cikin fada Allah kenan suna ganawa da Allah tunda su malamai ne don haka kwaya in ta buga su to ba za ta buga su bane irin na 'yan iska in ta buga su to suna shiga gana da Allah kenan sai suka ce to duk maganar da suka faɗa a wannan halin to ko sun dawo sun watsake to komai munin da suka gani nata ba za su canza ba tun da san da suka rubuta suna saduwa ne da Allah da Allah bai yarda ba da ba su rubuta ba don haka sai ka ga magana mummunar magana sai ka ce wannan mai hankali ne ya rubuta a'a amma mara hankali ne ya rubuta amma ne da hawa ya fi kowa hankali shine sha'arani ya biyar rubuta wannan littafin nashi tabaqatul kubra tun yana yaban su abubakar da umar yana kawo karamomin su har ya komo wurin mutane mazinata yan luwaɗi yan iska mashaya kwaya sai ce ga wani wani saboda tsananin karama ya ji ya zauna kofar gidan karuwar mu duk wanda ya shiga yin zina in ya fito sai ya shafa jikin shi sai ya ce tafi duk zinuban ka na shafe maka su shi aikin da yake kenan ka je ka karanta littafin tabaqatul kubra jama'a mun gane wannan da kyau ko dubi sayi sayi dan tarika tijaniya ne mutumin kasar masar ya yi ta'aliki akan jallale ne tafsirin sayi hashiyatu sayi dubi abin da yake cewa yace aiki da asalin alqur'ani da hadisi yace wannan shine asalin kafirci asalin magana ya fara daga cewa ne in aka ce fatawa ta zo sabanin mazhaba hudu yace to bai halatta a ta ba duk abin da ka gani a ƙur'ani ko a hadisi in dai maliku ko shafi'i ko ahmad ko abu hanifa ko almajiransu in ba su bada fatawa da hadisin ba sai ce to bai halatta ka bi ba sai ce domin aiki da alƙur'ani da hadisi na daga cikin zahiri yace aiki da zahirin alƙur'ani da hadisi yana daga cikin asalin kafirci ka karanta tafsirin sawi a ƙarƙashin ayar cikin suratul kahfi ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت bai zo fassara wannan ayar ne wannan bankaura to ka gani yanzu wannan magana sai ka ce yanzu wannan maganar mai hankali ne ya faɗa to ka ji irin halin da suke shiga to dangane da halin rayuwa kuma sai suka ce to tun da su sufaye ne kullum suna tare da Allah to dukiyar mutane ta halatta musu dan haka sai zai samu mai tsire yana gashin tsire a tuku dashi sai fuffiga fuffigi tsinka goma sai ya wurgi sai ya tafi ya je ya ci wai su halal ne gare su in ka ce haram ne sai a ce a'a waɗannan arifu na kenan waɗanda suka san Allah da dai kai ne gama gari ka ci to ka ci haram amma su na Allah ne halal malacci ku je ku karanta littafan su ku ga abubuwan da suke rubuta ku karanta littafin jami'a